بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذاك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna sha uku ne ga watan daya watan almuharram bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda kuma ya dace da tara ga watan bakwai hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya sunna ta wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba a manta ba sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 94 da kuma 93 cikin wannan sura mai albarka sautul bakara wanda waɗannan ayoyin za mu maimaita insha Allahu wanda kuma yau wuce na darasinmu na 26 a cikin wannan sura mai albarka sautul bakara kafaka akwai tambaya guda ɗaya wannan tana cewa mace ce lokacin sallah ya shigo kamar ko a zahar la'asar magariba isha ko asuba ɗaya ne daga cikin salloli na wajibi kafin ta yi sallah sai al'ada ya zo mata ya matsayin wannan sallar tata an fahimci tambayar to dangane da mace wacce lokacin sallah ya shiga sai al'ada kuma ya zo mata ba ta yi sallah ba malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko magana imamu malik imamu darar hijira da imamu abu hanifa allah musu rahama suka ce idan ta samu tsarki babu ramuwa a kanta wannan sallan ta wuce an fanci wani abin da kyau saboda lokacin sallan ya yi kafin ta yi sai wani abu ya zo mata wanda ya hana ta sallan ba ita ba ce kawai ta ƙi a ganin damanta kun fanci wani abin da kyau a imamu ashafi'i muhammad bin idris ashafi'i da ahmad ibn hanbal su kuma suka ce za ta rama wannan sallan idan ainihin ta samu tsarki wannan su ne maganganu guda biyu da mazahibul arba'a suke kai al'imam bin baz rahmatullahi alai shak abdullah bin abdulaziz bin baz yake cewa maganan cewa in ta samu tsarki za ta rama sallah la dalila alaiha babu ni dalili akan wannan magana babu aya babu hadisi in ji bin baz kaga shi masaban hanabila yake bi amma sai ce masaban malikiya da masaban ahanaf su suka fi karfin dalili an fanci wannan abin da kyau kuma wannan shine abin da ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya karkata zuwa gare shi cewa babu ramuwan sallah a kanta idan ta samu tsarki insha Allah wasu daga cikin malamai suka ce idan ta rama ihtiyatan babu laifi amma ba wai dan wajibi bane akan ta sai ta rama wallahu ta'ala ala wa alam kamar da na faɗa za mu tashi akan aya ta 94 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ƙul ya kai wannan annabi mai girma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ce da su Yahudawa in kanat lakum darul akhiratu idan har gidan lahira bi ma'ana aljanna kenan inda Allahi wacce take wurin Allah subhanahu wa ta'ala khalisatan ta kuce kuku kadai min dunin nas ainihin babu sauran mutane bi ma'ana aljannan ta kuce ba mai shiga sai ku inda har wannan da'awan taku haka haka take to fatamannawul mauta ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in har da gaske kuke akan wannan da'awa da kuke to kaga anan sun yi da'awan cewa aljanna tasu ce su kaɗai ba mai shiga sai su addarul akhira ana nufin aljanna kamar da muka faɗa wancan satin a cikin suratu alƙasas Allah ce tilka darul akhiratu تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Allah ya kawo wannan ayan bayan ya bada labarin ƙaruna da jama'arsa da butulcin da yawa Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa da Allah ya halakar da shi don marar da shi da duk abin da ya mallaka Allah sai ce tilka darul akhiratu waccar fa ita ce gidan aljanna naj'aluha da muke sanya ta lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa nufin girman kai a ban ƙasa ba sa nufin ko fasadi na saba wa Allah sai ce wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe na tabbata ne kaɗai ga masu takawa to sai malamai suka ce addarul akhira a wancan ayan ita ce addarul akhira a wannan ayan ana nufin aljanna dan gidan lahira in aka ce za a baka gidan lahira ana nufin za a baka aljanna ina fata an gane idan wuta ne za a yi bayanin wuta kowa ya gane amma da an ce gidan lahira aka yi shiru ana nufin aljanna a yaren alkur'ani mai girma to sai Allah ce idan har gidan lahira inda Allahi wacce take wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga indiya din na girmamawa ne a ce abu kaza na wurin Allah an faɗa ne saboda girmamawa komai ma a wurin Allah ke subhanahu wa ta'ala to duk lokacin da aka jingina wani abu zuwa ga Allah akan yi ne don girmamawa sai ce abdullahi abdurrahman ahlul qur'ani ina fata an gane baitullahi ana faɗa ne saboda mi saboda girmamawa to da aka ce inda Allah a wurin Allah khalisatan an ce abu khalis wanda ya keɓanci waɗansu ne su kaɗai tallin tal ba wanda zai musharaka da su to Allah da ya musu wannan kaman tahaddi kaman ya kalubalance su idan har da gaske ne fataman naul mauta to ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina in dai maganar da kuka faɗa gaskiya ne Allah sai ce walan yatamannawhu ba za su taɓa burin mutuwa ba har abadan har abadan abada kaman ka ce saboda mai bima kaddama da aidihim saboda abin da hannayensu ya gabatar na aikin sabo dan an kira hannu ba ana nufin shi kadai ke sabo ba a ana nufin jikin gaba ɗayan shi amma galibi akan gabatar da hannu a wurin aiki saboda hannu shine shugaba a wajen zartar da abubuwa ina fata an gane da abin da zai barna irin hannu ko da a gwamnati ne ai babu kamar shi ko haka ne ko baka ba yanzu nan za a yi rubutu a canja figas ina fata an gane to shi sa galibi hannu da shi ake amfani wurin rubutu da shi ake amfani wurin kisan kai shi ake amfani wurin illata mutum to duk wani abu sai a ce bima kaddaba da aidihim bima kasabat aidihim abinda hannunsu ya gabatar ko abinda hannunsu ya aikata ana nufin abinda ne kawunan su suka aikata sai Allah ce wallahu alimun bizalimin Allah masani ne dangane da azzalumai to a wannan ayin kamar da muka faɗa wancan satin Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim a cikin suratul jumu'a sai ce me ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم kafin wannan ayan قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
a cikin suratul jumu'a da wannan ayan suna kamanceceniya da juna a wurin ƙarshe a nan allah na maganin cewa yahuda sun yi da'awan cewa ba mai shiga aljanna yesu aljanna tasu ce su kadai ba wanda ma zai musharaka da su su kadai za su shiga a cikin suratul juma'a kuma suka ce su ne waliyan Allah babu wani waliyi sai su ina fata an gane to a suratul juma'a Allah ya ce ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi ya ku yahudawa idan da'awar da kuka yi ta ƙarya cewa ku ne waliyan Allah sauran mutane ba waliyan Allah bane ba fatamannawul mauta to ku yi burin mutuwa me yasa Allah ce gaya musu haka misali suna zaune cikin wahala da damuwa da bakin ciki tun daga aljanna tana jiran su me yasa ba za su yi burin mutuwa ba ina fata an gane to sai Allah a ce sai ce wala yatamannawnahu abadan wala yatamannawnahu anan sai ce walan yatamannahu to sai malamai suka tattauna dangane da waɗannan ababe guda biyu suka ci abu na farko shine a can sun yi da'awar su ne waliyai kaga ƙarya ce nan kuma ba mai shiga aljanna sai su kaga wannan ma ƙarya ce a ƙarya guda biyu wanne fi girma ta suratul baqara da'awar ni waliyi ne musulmai ma suna yi aiko ba ko waliyai ba wanda suka raɗa kansu amma fa ina fata an gane to wannan da'awa ce da kowa zai iya yi amma ƙaryarta ba ta kai kaman ka ce ba mai shiga aljanna sai mu mu kaɗai ne don mu aka halicci aljanna ma ƙaryan wannan tafi waccan girma kun fahimci wani abin da kyau to sai imamu fakhruddin razi sai ce ƙarya ne guda biyu suka zo ɗaya tafi ɗaya girma to a wajen kore abu ana amfani da la ana amfani da lan kun fahimci wani abin da kyau sai suka ce ita lan ta fi kore abin da yake mai girma a abin da zai zo a nan gaba wato ta fi ƙarfi wajen kore abu fiye da la tun da a nan ƙaryan ta fi girma sai aka ce walan tun da a can ƙaryan ba ta kai wannan ba sai aka ce wala ina fata an gane wani abin da kyau ta akwai wani babban malami a ƙasar misra malami na jami'ar azhar ya rasu dr abdul jawad muhammad tabak ya rubuta littafi ya samu suna dirasatun sautiyatun lugawiyya to a ciki ya kawo ɗansu ababe da suke daban mamaki tsakanin lan da kuma la sai ce ita in ka ɗauki la tana da tsayi la amma lan ba ta da tsayi haka ne ko ba haka ba ya ce saboda mi sai ce saboda ita a larabci la tana kore abu guda uku ne tana kore abin da aka yi jiya da wanda aka yi yau da wanda za a yi gobe tun da korewanta na da yawa sai aka ja ta aka ce la an gane ko sai ta mata lan abu ɗaya take korewa abin da zai zo nan gaba kawai lan ina fata an gane yana cikin ijaz lugawi na qur'ani da malamai suke kawa ababen mamaki yadda Allah ke amfani da wannan a nan ya amfani da wannan a can kai ka san ba ɗan adam ne shirya wannan abun ba wannan wahayi ne annabi ba shi ya shirya wannan alƙur'anin ba to sai suka ce a wannan ayan da Allah ya ce walan sai ce ya tamannauhu can kuma wala ya tamannaunahu akwai nunun can sai aka na aka shafe shi can aka tabbatar da shi saboda me suka ce saboda ita lan harafi ne na korewa da kuma nasaba nasaba shine kai wa ainihin fi'ili fataha lan tana yin fataha ne to akwai af'alul khamsa a nahawu wanda kowanne daga cikinsu ana masa ainihin raf'a ana masa ainihin nasaba da kuma jarra to sai suka ce jazma afuwan jazma to idan aka ce wannan yana cikin af'alul khamsa nasabarsa shine a shafe nunin idan ya zo sai a ce walan sai a ce tamannahu wannan nunin da aka cire ya nuna fataha ake bukata a wurin a takaice ɗaliban larabci za su fahimci abin da nake nufi Allah da ya ce kai walan ya tamannahu sai ce abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba to sai malamai suka ce da aka ce su yi burin mutuwa shin su faɗa ne a zuciya ko kuma su faɗa da harshe da lafazi a ji wanne ake nufi a nan to ibn jarir tabar ya ce imam sayyid tantawi a cikin tafsirul wasir ya ce ana nufin jamhurul mufassirina kamar majority na malaman tafsiri suka ce su faɗa da baki ake so a jifata mannawul mauta abdullahi bin abbas ya ce su ce ya allah ka kashe mu sun yi ko ba su yi ba aka ce ba su yi saboda me allah ce walan ya tamannahu abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba to ya tabbata a cikin littattafai tafsirai da yawa abdullahi bin abbas ya ce da sun kuskura sun yi burin mutuwa da babu wani bai hude a duniya su ya mutu babu wani bai hude ko ɗaya da zai rage da yau suna tanya hudu babu su an gane ko ya ce ma baki alal ardi yahudiyun illa mata inda sun yi wannan da'awan sun ce ya Allah in ba haka bane ka kashe mu to ba wai su da suke yin wannan addu'an a Madina ba duk wani bai hudun da ke duniya su ya mutu sai suka ce kar ku kuskura ba a jayayya da annabi kuna addu'a na wallahi mutuwa za ku saboda mai bai hude ya san gaskiya ya ma fi ka sanin gaskiyan kawai take waye to Allah ce walan yatamannahu abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba bima qaddamar aidihim saboda abin da suka aikata Allah sai ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne dangane da azzalumai nan yana tabbatar da yahudawa azzalumai ne ina fata an gane dan da yace wallahu alimun bil zalimina Allah masani ne dangane da azzalumai yana nufin da su waɗannan yahudawan kafircin su ya kai inda ya kai kuma ta'addancin su ma ya kai inda ya kai babu wata kabila a duniya da ta kashe annabawa kamar yahudawa babu wata kabila a duniya da ta hana duniya zaman lafiya sai bai hudi haka yake tun a tarihi kuma har yau ce sa Allah kira su da azzalumai haka suke azzalumai a jiya haka suke azzalumai a yau kuma haka suke azzalumai a gobe yasa ce wallahu alimun bizalimi sai Allah ya ce ni
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah sai ce wala tajidannahum zaka same su su yahudawa sai ce wala tajidannahum ya kawo ainihin harafin taukidi kamar la tajidanna ashadda nasi adawatan to sai ce wala tajidannahum zaka tarar da yahudawa ahrasan nasi ala hayatin sun fi kowa kwaɗayin rayuwa sun fi duk mutanen duniya kwaɗayin rayuwa su dai a zauna a duniya kar a mutu to babu wanda ya kai bai hude son rayuwa ke sa bai hude ya fi kowa tsoron mutuwa ina fata an gane bai hude ya fi kowa tsoron mutuwa kuma ya fi kowa fitina abu guda biyu suka hada sun fi kowa fitina da kar a zauna lafiya kuma sun fi kowa tsoron mutuwa shi sa da an musu rubdugu sai to a yi sulu haka suke amma in su suke nasara ba za su taɓa yadda a yi sulhu ba duk inda ka gaba yahudi ya ce a yi sulhu ya yadda to ya ga wuta ne amma in shi ke cin nasara shi ba a sulhu da shi haka za a yi ta yi to Allah sai ce wala tajidannahum za ka same su ahrasan nasi ala hayatin sun fi kowa kwaɗayin mutuwa a cikin mutane sai malamai suka ce to anan ya ji na cadin mutane ma suna suna kwaɗayin rayuwa sun fi kwa kwaɗayin rayuwa cikin mutane sai aka ce to ashe duk wani mutum yana son rayuwa sai dai kawai na wannan ya fi na wannan gwargwadon karfin imaninka gwargwadon ainihin gudun duniyanka ina fata an gane gwargwadon nisanka da tauhidi gwargwadon nisanka da sunna gwargwadon nisanka da tsoron allah gwargwadon kuma son duniyanka ta zo ta ko'ina ya ki haral ya ki haram to sai allah ya ce za ka samu yahudawa su suka fi kowa kwaɗayin rayuwa ya ce wa minan ladina ashraku to anan sai malami suka ce wannan jumlan aka ce wa minan ladina ashraku fasaran farko suka ce ai sun mafi mushrikai son rayuwa wa minan ladina ashraku yahudawa sun fi kowa son rayuwa a cikin mutane kai sun mafi mushrikai son rayuwa yawaddu ahaduhum zaka samu ɗaya daga cikinsu su yahudawan lau yu'ammaru alfa sanatin yana burin ina ma da za a raya shi tsawon shekara dubu bai mutu ba alfa sanatin yana burin ya shekara dubu bai mutu ba sai Allah ce ma huwa bi muzahzihi min al'azabi wannan shekara dubun da za a bashi ai ba zai ainihin nesantar da shi daga azaba ba ba zai kubutar da shi ba ba zai tsiratar da shi ba an yi ammara ko da an bashi shekara dubun ya rayu hakan dai ba zai hana ya mutu ba kuma ya shiga wuta ina fata an gane ai babu wanda aka bashi tsawon rai kamar iblis tunda shi roƙa yi ya Allah kar a kashe ni ya Allah a bani tsawon rayuwa har zuwa tashin kiyama Allah ce je ka an baka ya mishi amfani bai mishi amfani ba kiyaman da za ta zo kuma wutan ne sai ya shiga ina fata an gane shi yasa wani ce wala ishta'alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila qabri wanda zaka shekara dubu a ƙara maka ma dubu biyu kaga dubu uku kenan yace wala budda min yawmin babu dai makawa wata rana tasiru ila qabri he ka shiga kabari duk shekarun da zaka yi dai kabari zaka tafi to balle ma ba a yin shekara dubu sittuna aw saba'una ne ko kowa ya san wannan hadisin sittuna aw saba'una da mai shekara 64 shi ma ya sani ce sittuna aw saba'una to inda matsalar take shine da ka gane cewa ka kusa mutuwa to me kai ba wai kawai a faɗa ba cewa ni yanzu mai zan yi da duniya na shekara 64 a to me kai shine abin tambaya ai ba wai sanin aiki da ilimin ake bukata to sai Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wannan shine fassara ta farko fassara ta biyu malamai suka ce da Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati zaka samu yahudawa sun fi kowa kwaɗayin rayuwa a cikin mutane sai Allah ce wa minal ladina ashraku wancan magana an gama yanzu sabon magana ko za a yi sai aka ce kai daga cikin mushrikai fa akwai daga cikin maguzawa yawaddu ahaduhum zaka samu ɗayansu yana burin lauyu ammaru alfasana a raya shi shekara dubu a cikin maguzawa mushrikai to sai aka ce hikiman kawo wannan fassarar idan aka ce yahuda sun fi kwakwa ɗayan rayuwa cikin mutane sai aka ce to ga wasu mushrikai kuma suna burin allah ba su tsawon rai da shekara dubu to ina ga yahudawan kuma kun kwanci magana sabuwar jumla ce amma tana da alaka da abin da ya wuce wurin bai huda ya fi kowa kwaɗayin rayuwa amma fa mushrikai za ka samu a cikinsu suna burin su yi shekara dubu ba su mutu ba kuma an ce yahuda sun fi su masu rayuwa kaga su ba san manawa za su tambaya ba kenan shi ne fassara ta biyu kenan sai Allah ce wa ma hobi mu zahazihi min al'azab wannan shekara dubu ba zai tsiratar da shi ba ya nisantar da shi daga azaba an yi ammara ko da an bashi wannan shekara dubun da yake roƙa wallahu basirun bima ya'malun kalman zaha-zaha shi ne a nisantar da mutum daga abu ya tabbata a cikin hadisi wanda imamun nasa'i ya roito manzan Allah ya faɗa alaihi salatu wasalam hadisin abu huraira ya ce man sama yauman fi sabilillahi sai ya ce zaha Allahu wajahahu anin nari saba'ina kharifan duk wanda ya azumin wuni ɗaya tak yayi kuma dan Allah dan neman lada a wurin Allah to Allah zai nisanta fuskan shi daga wutan jahannama na tsawon shekara saba'in an gane ko to ka kalman zaha zaha shine an nisantar da mutum daga wani abu ke yasa a cikin surta al imran yace kullu nafsin za'iqatul maut
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تقوى شري mai ɗanɗanan mutuwa ce malamai sukan yawan kawo wani abu na lugga cikin irin wannan ayan sun zo a ƙur'ani a wurare guda uku kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce ba a ce ba za ta ɗanɗani mutuwa a ta riga ma ta ɗanɗana kawai ina fata an gane ba wai an ce ba kullu nafsin ta ta zuƙul mauta a kawai za a yi ƙatul mauti mutuwan siffanta ne ma yana tare da ita ta riga ta sha mutuwan ta ƙoshi kawai lokaci ake jira ba wai an ce ne wa kowace rai za ta mutu ba haka ayan take nufi ba za a yi ƙatul mauti mutuwar siffa ce ma ta ɗan adam kisa ita mutuwa maganinta guda ɗaya ne ta yi aikin alkhairi ba ta da maganin da ya wuce wannan ka ji tsoron allah kiyaye dokokin allah shine maganin mutuwa banda wannan ba abin da za a ba mutum kare mutu komai sabon allah ka sai ka mutu komai ɗayan ka sai ka mutu komai kudinka komai tarocinka sai ka mutu komai sarautanka sai ka mutu komai iliminka komai jahilcinka sai ka mutu babu wanda zai zauna ba zai mutu ba shi yasa wani ce ta'ahab lilmaniyati hina taghdu wai kai shirin mutuwa idan gari ya waye kar ma ka jira sai yamma ta yi sai ce fa kam min ra'ihin fina sahihan na'atuhu na'atuhu qabla sabahi nawa aka yi a cikin mutane wanda ya yi yammaci yana lafiya kalau kafin asuba ana masa kukan mutuwa to saboda haka kalman faman zuzi anin nari wa udkhilal jannata Allah sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah abun sani kadai kowa daga cikin ku za a cika masa ladin shi ranar gobe kiyama Allah ba zai rage ma komai ba duk abin da kai Allah sai dai ma ya kara maka idan lada ne amma in zunubi ne ko kwayan zarra Allah ba zai kara maka ba Allah ba zai ce ba wadan yana jin haushi ka bata masa rai a kara ma zunubi Allah ba ya haka a sai dai in ka faranta mishi ce a kara maka lada amma zunubi sai dai ya rage ba zai kara ba saboda cikan adalci irin na Allah shi yasa kaga Allah subhanahu wataala wallahi ka bi Allah a hankali ina fata an gane waɗanda suke gani aljannan nan su za su zaɓi masu shiga sun ɓata kansu lokaci wani shi kawai in ma bai son ka ba za ka shiga aljanna an gane ko shi yake cewa ga na Allah ga wanda ba kama Allah ne a yako shi wakilci a ban kasa ka ware min na kirki da wanda ba na kirki ba ire-iren waɗannan akwai abun tsoro ma game da ainihin rayuwarsu annabi da kanshi Allah ce wa ma'arsalnaka alaihim wakilan ban aiko ka ka zama wakili ba wajen ware 'yan aljanna da 'yan wuta ba wanda ya saka in alaika illal balak kawai ka isar da sako to Allah yake cewa faman zuhziya anin nari duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haƙiƙa ya rabauta babu cin nasara sama da a ce ka mutu ka shiga aljanna Allah ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane face rudi irin na shaidan rudin shaidan ne kawai yanzu kalli aminu dan tata Allah mishi rahama duk abin da ya mallaka ina ina ina ya zama tarihi wanda ma Allah ba shi tsawon ran da ba kowa ke samu ba shekara 94 kusan shekara 100 a duniya an kai matakin da shi da kanshi yakan ce bai san me sa ba har yanzu bai mutu ba abokan shi gaba ɗaya sun kare bai da aboki yanzu duk abokin shi da ya sani ya rasu sai shi kadai ya rage yana da gida a madina yana da gida a jidda yana da gida a amerika yana da gida a london yana da gida a germany ina fata an gane da aka faɗi abin da ya mallaka in za a raba gado an gane ko in aka raba gado shi to na mutum ɗaya ma in aka kawo nan kowa zan biluniya na mutum ɗaya a kawo a ci a raba ayyuhan nasu to kowa ya ta amma kaga duk wannan abun ya tafi ya bar shi ba abin da zai amfani shi sai kyakkyawan ayyuka ne ko babu komai ya yi kyakkyawan ƙarshe a bisa abin da ya bayyana mana a zahiri ina fata an gane saboda a tarihi a duniya shine mutumin da ya rasu a wata ƙasa aka ɗauko shi aka binne shi a bakiya ba su uku bane ba shi kaɗai ne na karanta wannan abun biyun dukansu a saudiya suka rasu ɗaya a jidda ne ina fata ɗaya a riyad ba ma uku bane sun manta ne akwai imamu tantsawi shekul azhar shi ma ya rasu a riyad an kawo shi an binne shi a bakiya amma ɗauko ka ga wata ƙasa shi kaɗai ne sauran da ake magana a cikin saudiya suka rasu a wata jihar ina fata an gane amma shi a wata ƙasa ma ya rasu ba taɓa yi ba a duniya shi kaɗai ke da wannan rekod ɗin shi yasa hatta waɗanda suka rubuta mutum uku ne sun yi kuskure sun fi guda uku akwai imamu tantawi a riya da rasu kun banga sun kawo shi a cikin lissafi ba to a takaicen takaitawa shine duk abin da ka mallaka kai aiki mai kyau to shine kayi nasara ainihin na zuwa duniya sai Allah ya ce mai
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
Allah ce kul man kana aduwwan li jibrila kul ka ce ya kai wannan annabi mai girma man kana aduwwan li jibril duk wanda ya kasance maki mala'ika jibril fa innahu to ka sani yadda al'amarin yake nazzalahu ala qalbika bi iznillah mala'ika jibril shine ya saukar da alqur'ani a zuciyanka da izinin Allah wa hudan wa bushra lil mu'minin alqur'ani shiriya ne kuma bushara ne ga masu imani imam ibnu jarir tabari ya ce a jama'a ahalul ilmi bit ta'awil jami'an duk malaman tafsiri kam sun yi ijma'i ala anna hadhihi nazala jawaban li yahud min bani isra'il wannan ayin ta sauka ne tana ba da amsa ga yahudan bani isra'il in za'amu lokacin da suka riya cewa anna jibrila aduwwul lahum wa shi mala'ika jibrilu makiyinsu ne baya kaunansu Allah ya turo shi da manzanci ya kawo cikinsu ya kai wa larabawa shine dalilin soyi ke sa mala'ikan jibril sun tsane shi kullum tsine masa suke waya cuce su bai hude kenan amma suka ce mika'ilu kuma wannan masoyinmu ne wa mika'ilu waliyun lahum ya tabbata a cikin hadisin imamul bukhari hadisin anas ibn malik allah kara masa yadda da wasu ruwayoyi daban-daban wata ruwayan an ci abdullahi bin salam shi ya zo wajen annabi muhammad alaihi salatu wassalam ya ce da shi zan maka tambaya zan tambaye ka ababe guda uku a wata ruwaya daban aka ce a wasu yahuda ne suka zo suka ce za su masa tambaya dangane da ababe guda hudu to hadisin bukhari da ya kawo cikin kitabu tafsir karkashin wannan ayan hadisin anas ibn malik abdullahi bin salam ya ce inni sa'iluka an salasin zan ma tambaya dangane da ababe guda uku la ya'lamuhunna illa nabi ba wanda ya sa amsan wannan in ba annabi ba annabi ya ta karo da irin wannan abu a zo a ce za a masa tambaya abin da bai sani ba bai taba jin labari ba laraba ba sani ba da an tambaya sai a bashi amsa sai ya basu mala'ika jibrilu to shi ne sai ce zan ma tambaya na farko menene farkon alamun tashin kiyama na biyu menene farkon abincin yan aljanna da sun shiga da mai za su fara ɗanɗanawa Allah kai mu kama ce ka yi azumi na fara baka da bino to ya ka shiga aljanna da me za a fara an gane ko ka wannan menene haka Allah kai mu suka ce daga ciki mana bayanin ainihin dangane da ɗa da aka haifa me yasa wani lokaci ya ɗauko kamannin baban shi ko kamannin babarsa ko ya ɗauko kamannin wani daga cikin danginsu ɓangaren uwa ko ɓangaren uba me ke sama a haifi namiji ko a haifi mace duk suka masa to annabi likita ne amma sun manta ya fi shine likitan likitoci maulana muhtari ko in ji bashir dan musa to shine sai annabi ya ba su amsan duk ababen da suka tambaya daga ciki a wata ruwaya sun tambaye shi dangane da annabi yaqub ya gaya musu menene abin da yaqubu ya haramta wa kanshi da yazo cikin ali imrana illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi menene wannan abu to annabi ya musu bayani gaba ɗaya kaf to sun yi alkawari da shi cewa idan har ka amsa mana waɗannan tambaya za mu yi imani da suka yi rantsuwa annabi ya ce ku cika alkawari suka ce za mu cika ana tambaya yana ba su amsa da aka gama suka ce to saura ɗaya duk asali wanda aka shirya fa an gama sai suka ce sun manta akwai guda ɗaya saboda su samu su waski suka ce ta abinda za mu tambaye ka shine in ka ba mu amsa sun san ba za a daidaita ba shi yasa suka kawo shi amma a farko ba su yi tsammanin zai amsa musu wannan tambayin da suka yi ba sai amsa musu gaba ɗaya kuma haka ne haka yake a cikin attaura sai suka ɗauko abin da baya cikin alkawarin da aka yi kuma sun san ba za a daidaita akan wannan ba shine ce wanto a cikin mala'iku wa yake zuwa maka da wahayi babu wani annabi face akwai mala'ika da ke zuwa mishi sai ce kwarai da gaske ya ce wanda ke zuwa mai shine mala'ika jibrilu kuma babu wani annabi da aka taɓa yi face shi ɗin ne da ke zuwa gunshi babu wani annabin da Allah tura mishi da wahayi ba ta hanyar jibrilu ba ba taɓa wannan annabin ba duk wani annabi ɗan aikan Allah shine mala'ika jibrilu suka ce a to nan kan dai an samu matsala suka ce jibrilu aduwwul lana ai mu ba ma shi da shi makiyin mu ne ina ma da ka ce mika'ilu to nan kan da mun yi imani da kai amma tun da kace jibrilu gaskiya nan kan ina ba za mu yadda ba to sha abdullahi bin salam ya san duk abin da aka faɗa haka ne kuma yana cikin manyan malaman yahudawan madina kawai sai kalmar shahada faƙala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah faƙala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ce kaga yahuda wannan mutane ne makaryata kuma azzalumai ya ce ina jin tsoron idan na je na bayyana musu musulunci na su zo su ɓata ni a wurinka amma ina so a yi wani abu wanda za ka gane yadda hakikanin yahudawa yake ya ce ka aika a kira manya-manyan su da manya-manyan malamansu kamar su tambaya dangane da waye ne a cikinsu ana sai ce sai manyan yahuda fa ja'atul yahudu yahuda suka zo manya-manya faƙalan nabiyyu alaihi salatu wassalam ayyu rajulin fikon abdullahi bin salam ku ba ni labari wane ne dan salam a cikinku ya matsayin shi yake abdullahi bin salam kalu suka ce habruna babban shehinmu kenan wa bana habrina kuma dan shehinmu wa sayyiduna shugabanmu wa bin sayyidina kuma dan shugabanmu wa khairuna wa bin khairina alkhairinmu kuma dan alkhairinmu fa qala sai annabi ce ara'aytum in aslama abdullahi bin salam ku bani labari yanzu me za ku ce in ya musulunta fa qalu suka ce a'adahu Allahu min zalik Allah min tsari da musulunci ya musulunta Allah sauke ai baka san shi bane ba ba zai taba shiga musulunci ba kawai sai ya fito dama ya buya faƙala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah faƙalu sharruna wa ban sharrina ai ba mu san wannan ba ne inda wannan ne ai sharri ne a cikin mu dama kuma iyayen shi ma sharri ne a tarihi wanta kasuhu suka dinga gaya masa baƙaƙen magana suna ƙasƙantar da shi ƙala sai shi ya ce fa haza alladhi kuntu akhafu ya rasulullah wannan shine abin da nake jin tsoro ya ma'aikin Allah yanzu ka gani da idonka kar wani ya zagaye ce maka ni mutumin banza ne ka yadda shi yasa nayi abun a gaban ka dan ka gani haka suke to sai malamai suka ce to dalilin saukan wannan ayan ce wanda suke jibrilu makiyin su ne Allah sai sauko da aya kul ka ce da su man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance maki mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi shi yake saukar maka da wahayi da izinin Allah akwai nazzala akwai anzala me bambancin su malamai suka ce anzala shine an saukar gaba ɗayan shi a lokaci ɗaya nazzala an saukar kaɗan kaɗan shi yasa anzala an saukar nazzala an sassaukar kun gane bambanci suka ce anzala yakan zo ne ɗauko ƙur'ani sukutum daga laul mafuz zuwa baitul izza nazzala kuma sako da shi kaɗan kaɗan a makka da madina har cikin shekara 23 to sai Allah ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah Allah shi ke sau shi ya bashi umarni yace kawo maka wahayi da izinin Allah wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma abin da ke cikin qur'ani shiriya ne ga masu imani bushara ne kuma ga mummune dangane da gidan aljanna sai Allah ya ce mi
كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل فإن وميكالا وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين
Allah sai ce to man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance dan adawa makiyin Allah wa mala'ikati ko makiyin mala'iku wa rasulihi makiyin manzanni sai ya ce wa jibrilu wa mikala ya zama makiyin mala'ika jibrilu maƙiyin mika'ilu to fa inna Allah aduwwul lil kafirina lalle Allah kan abokin adawan kafirai ne shine maƙiyin kafirai balabi suka ce a wannan ayan Allah sai ce man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance maƙiyin Allah sai ce wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah kuma sai ce wa jibrila bayan ce kuma da mala'iku me yasa aka sake maimaita sunan jibril na malamai suka ce saboda abu guda biyu na farko saboda darajar shi na biyu kuma ai a kansu ake rigima dama yahudawa sun faɗi jibril sun faɗi mika'il to bari a ƙara fito da sunan su ƙarara cewa duk wanda ya zama maƙin ɗaya daga cikin waɗannan maƙin sauran ne gaba ɗaya kisa idan ka zama maƙin annabi muhammad ka maƙin annabawa ne gaba ɗaya alaihi musallatu wassalam idan ka zama maƙin mala'ika mika'ilu ka zama maƙin mala'iku gaba ɗaya idan ka zama maƙin annabi musa ka zama maƙin annabawa gaba ɗaya wannan haka yake a musulunci shi yasa wani malami yake cewa wai duk wanda ke kallon alƙibla ba a kafurta shi ban gane ko kun gane maganan ba wa duk wanda yake sallah ba za a taba kafarta shi ba za ka ce akwai wanda yake sallah kuma zai kafarta a lokacin annabi ma ya faru alaihi salatu wassalam abdullahi bin ubay bin salul yana sallah ko baya sallah Allah ya kira shi da kafiri cikin qur'ani ina fata an gane Allah ma ya ce duk wanda ya mutu a cikin waɗannan kar annabi ya ƙara yawan sallah saboda kafirai ne ba musulmi innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiquna ina fata an gane to sai malamai suka ce misali mutum ne yana sallah sai ce annabi musa karya ne annabi isa karya ne annabi ibrahim karya ya zama kafuri kawai sallan shi ba za ta amfana mishi komi ba ko kuma yana sallah ya ce suratul baqara karya ce alamtara karya ne li'ilafi karya ne ya zama kafuri kun kwanci wannan abin da kyau kana cikin musulunci kuma za ka iya fita ke sa Allah ce udkhulu fi silmi kafatan
آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah ce udkhulu fi silmi ku shiga cikin musulunci kafatan gaba ɗayan ku to sai aka ce a ƙa'idar larabci kalman dakhala ba ta ta'addi da fi dakhala albayta dakhala almasjida ba za ka ce ba dakhala fil baiti a larabci kuskure ne amma in aka ce dakhala fi kaza wani abu ne da kana ciki za ka fita ma baka sani ba kaman ja- daji misali kaman jeji akan kofar shiga da kofar fita babu kana cikin daji sai dai ka ka misa- tsallako kan titi haka ne ko ba ka ba ka yi ta yawo ka fado cikin wani kwari ka ka dawo hanyar wani kauye to daji kenan to haka musulunci ma yake kana ciki kana ta yawo sai ka fita ma baka sani ba to shi yasa ka yi wasa da duk abin da yake zai iya fitar da kai a musulunci annabawa ana imani da su ne gaba ɗayansu ba a ware ɗaya a ce ba a yadda da shi ba haka nan mala'iku ana imani da su ne gaba ɗayansu ba a ware guda ɗaya a ce ba a yadda da shi ba haka nan ƙur'ani tun daga bakara hannasi ko tun daga fatiya hannasi ana imani da shi ne gaba ɗaya kaf ba za ka ce na yadda da wannan ɓangaren ba yadda da wannan ɓangaren ba mutum zai iya fita a musulunci shi yasa in ka ɗauki suratul shu'ara Allah sai ba da labarin annabawa da mutanensu ya fara ga annabi nuhu ya ce kazzabar qaumu nuhinil mursalin كذبت قوم نوح المرسلين Mm.
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Mm.
إني لكم رسول أمين to sai malami suka ce kaga a wannan ayan Allah sai ce kazzabar qaumu nuhinil mursalina mutanen nuhu sun kareta manzanni bai ce manzo ba bayan kuma manzo ɗaya aika musu amma kareta nuhu kareta sauran ne gaba daya kun gane wannan abin da kyau to sai malamai suka ce annabawa kana kareta daya ka kareta sauran ma gaba daya shi yasa sai ba da labarin mutanen annabi ainihin hudu yace kazzabar adunil mursalina كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين a nan ma ce kazzabar adunil mursalina adawa sun kareta manzanni idza qala lahum akhuhum hudun ala tattaquna guda ɗaya tura musu yace sun kareta gaba ɗaya kun fahimci wani abin da ke wannan aqida ne dole sai ka yarda ne ce kazzabat samudul mursalina كذبت ثمود المرسلين تتقون إني لكم رسول أمين kaga nan ma kazzabat samudul mursalina samuda sun ta manzanni idza qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun annabi salihu shi kada aka tura aka ce duk wani annabi ma sun ce ƙarya ne haka ya bada labarin mutanen annabi lut kazzabat qaum lutin al mursalin كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Mm.
إني لكم رسول أمين kaga annabi lut an aika shi shi kadai aka ce kazzabar qaumu lutin mursalina mutanen annabi lut sun karanta manzanni gaba daya haka dangane annabi shu'aib yace kazzaba ashabul aikatil mursalin كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين Allah ce kazzaba ashabul aikatil mursalina idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin annabawa da ka kare ta dai ka kare ta gaba ɗaya ne haka qur'ani da ka kare ta wani bangare ka kare ta qur'anin gaba ɗaya ne haka nan ainihin mala'iku da ka kare ta mala'ika daya kamar ka kare ta mala'iku ne gaba daya tisa duk abin da shafi wahayi ba a kare ta shi alkur'ani wahayi ne hadisi ko fassaran alkur'ani ne ina fata an gane dole mutum yadda da wannan aƙida ce a lokacin da kace ka ware banda wannan sai wannan to ka rusa abin ne gaba daya kamar kalimatu shahada ne kace ashhadu an la ilaha illallah ni iya nan ne yadda da shi zaka shiga musulunci dole kace ashhadu anna muhammadan rasulullah kafin ya zama kalimatu shahada ta cika la ilaha illallah dole kace muhammadan rasulullah Allah sai ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ولقد أنزلنا إليك آيات بينات Mm.
وما يكفر بها إلا الفاسقون
a ƙarshen ayin da Allah ya ce wa hudan wa bushira lil mu'minin shi qur'ani hudan shiriya ne wa bushira kuma albishir ne sai ce lil mu'minin ga masu imani duk wata shiriya in ba cikin qur'ani ba to sunanta shirme ina fata an duk wata shiriya da kake nema to ka neme ta a cikin qur'ani duk lokacin da ka nemi shiriya a cikin wani qur'ani to mutum bata zai shi yasa a yau musulmai suka shiga cikin rudani suka shiga cikin garari saboda me sun bar Allah sun bar manzon Allah alaihi salatu wassalam suna neman mafita a wani wuri daban shi yasa suka shiga cikin rudani shi yasa hatta in ka ɗauki middle east daga cikin abin da yasa suke cikin rudani da suka rungumi amerika da ingila ita ce za ta samu musu mafita shi yasa suke cikin rudani duk waɗannan ƙasashen da Allah ba su arziki madadin su gode wa Allah ya suka saba mishi shi yasa akwai ayoyi a Qur'ani waɗanda suke da ban tsoro Allah ya ce inna Allah la zu fadlin 'ala nas ya ce walakin na akthara nasi la yashkurun tabbas Allah ma'abocin falala ne ga mutane amma mafi yawan mutane ba su sani ba sai kuma ya ce i'malu ala dawuda shukura اعملوا آل داود شكرا Mm.
وقليل من عبادي الشكور wala in shakartum
ولئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Mm.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد to Allah sai ce mafi yawan mutane ba sa gode mishi a wata sai ce i'malu ala dawuda shukran yace wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayina suke gode mini sai ce wala in shakartum la azidannakum idan kun gode min zan kara mu to me ce ce godiya shine ka gode wa Allah fa kan abin da ka sani da wanda baka sani ba yanzu adal misali yanzu kai kana nan ranka a ɓace saboda baka da kuɗi Ha- haka ne ko baka ba haushin kowa ma kake ji ka ce kai ba za ka gode wa Allah ba to wani yana can asibiti inda zai bada duk abin da ya mallaka ya samu lafiya da zai bayar ina fata an gane duk abin da ya mallaka da za a ce ya bayar wallahi zai bayar kawai ya samu lafiya barin ba da misali da wani don mu masa addu'a tun da mun sha masa addu'a wurin karatu shine faruk ba musa dan gombe ne kowa ya san shi akwai yasa ɗaliban mu ce a wurin tafsiri na mata na barzak taka rubuta takarda a sa ƙaninta cikin addu'a to inda a ce za a ce faruk duk abin da ka mallaka ka bayar za ka warke wallahi zai bayar haka ne ko ba haka ba to kai da allah baka lafiya kana ta yawo ka taka sayyada daga nan hajje ka da fari ka gode wa allah ina fata an gane ka hau mashin yan sanda su tare ka ku ta jayayya ka gode wa allah yanzu akwai wani shi yana nan ba abin da yake bukata ina ma da zai idon shi zai bude ya ga yadda duniya take ko sau daya na minti ɗaya tak ya gaya ƴaƴan shi suke ya gaya matan shi suke a ce ba da duk abin da ya mallaka zai bayar na san wani makaho multimiloniya ne wallahi a wata jiha mai kuɗi ne na gaske makaho ne ya ce min wallahi malam da zan za za a ce min duk abin da na mallaka na bayar na koma talaka ido na ya buɗe ce wallahi zan bayar in ga ya ɗana yake ya matata take ya ƴan uwana suke bai sani ba ya je makka ya je madina bai ga ka'aba ba bai ga masallacin annabi ba to kai da Allah baka ido ka gode mishi yanzu wani yana nan sai ya zauna ta kallo na baki na motsi baya ji ba abin da ina ma da zai taba ji ko sau ɗaya ne ya ji ya ma sautin ne yake shi kuma kurma ne haka Allah ya shi baya magana to shi sa Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne cikin bayi na suke gode mini Allah ya mana ni'imomi ya mana ni'imomi yanzu ka ɗauki bacci da za ka yi ka farka ba ƙaramin ni'ima ba ne ba wani in ya kwanta ba zai farka ba wani in ya kwanta shi kenan ya tafi wallah sai da cewa ne an yi sallar isha da shi an ji an tada shi da asuba ya tafi ya shafa ruwa to kai da ka kwanta ka faraka ka gode wa Allah yasa annabi da ya kwanta bacci Allah ya zara ranka kenan idan ya dawo maka da shi sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya karbi rayuwar mu ya raye mu bayan ya kashe mu saboda bacci kanin mutuwa ne to shi yasa zanto masu yawan godiya ga Allah da wahudan din nan duk shirya na cikin ƙur'ani ana barin tsarin Allah an shiga garari kenan Allah ce walakar an zanna ilaika ayatin bayinat hakika mun saukar da ayoyi masu bayani filla filla daki daki da hujjoji wa ma yakfur biha ba wanda yake kafirce musu illar fasiquna sai mutane da suke fasikai lokaci yayi sai Allah kai mu nisati abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh